الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر جمعة عشرين دابيو ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 21 ga watan biyu shekara 2025 ci gaba da karatu wanda littafi na usulul fiqhi mai suna alfiyatul usul lafar babban malami a shaikhu al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah a wannan darasi namu na sha uku ko? to darasin da ya gabata mun tsaya a baiti na 63 yau za mu tashi a baiti na 60 da hudu inda wale ce mas'alatun mun gan shi ko? mas'alatun shartul hadisi an yura muttasila لشارع عن ضابط قد عدلا والأصل إن كذب فرعه قدح فالحنفي فالحنفي حديث أيما وضح عند سليمان عن الزهري أنكره عنه بذا المروي جوابنا التبدل فما روى معدل لم يقدحي ومن روى زيادة وخالف جماعة ردت وإلا ألفا ba allifa ba ullifa hadisu fi ma sakati sama'u bi qaidi khamsi aw suqin yuja'u wal hanafi ziyadatun muriba jawabuna makhalafat la riba to Sheikh Abdullahi yace mas'alatun ai hazihi mas'alatun to ga wata mas'ala ko haka mas'alatan ko bayana mas'alatin karbi bayanin wata mas'ala idan ba a manta ba a baitocin da suka gabata shekhu abdullahi ya tattauna wata mas'ala ta usulul fiqhi dangane da wato khabarul wahid hadisin da bai cika sharuɗan tawaturi ba a da kuma maganganu a kai to shine sai malam bayan ya gama wannan kamin ya shiga wasu masail to sai shiga bayani akan ma menene sharaɗin karɓar hadisi waɗanne sharuɗa malamai suka gindaya a kan hadisi wato kami ya zamo karɓaɓɓe wannan sai ya zamo kamar raddi su ga alhanafiya da suke shigowa da wasu abubuwa cewa ko da hadisi ya inganta so inda khabarul wahid ne ba mutawatir ba ne to ana kallon wasu abubuwa kamar cikin abin da ya gabata wanda muka yi bayani shine suka ce wai sharaɗi kada ya ci karo da almutawatir wanda mun yi bayani cewa inda kowannensu ya inganta to ba cin karo in ma sun ci karon to akwai hanyoyin da za a bi a haɗa su sayan daga cikin abin da suka ambata shine ya zamo matsalar da yake magana a kanta ba matsala ce wadda take ta umu biha albalwa ba eh to shine mala yace shar'ul hadisi ai sharɗu sihhatil hadis eh sharɗu sihhatil hadis zaka kaddara siha nan sharaɗin ingancin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda malamai suka yi bayani an yura muttasila shine a ga isnadinsa ya zama sadadde wato ba mun qati'ul isnadi ba a kinan duk lokacin da hadisi isnadin sai zamo yankake to kaga wannan a ya rasa wani jigo ko wani sharaɗi daga cikin shurut na hadisi sahihi li shari'in kuma wannan ittisalin ya ci gaba da tafiya har zuwa ga mai shar'antawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam an kira shi shari' duk da ash-shari'u hakikatan shine Allah eh to abin da yasa aka kiran aka kira annabi da shari' saboda yana bayanin shari'a din kuma shi Allah ya ɗora ma nauyin ya yi bayanin shari'a an dobitin kuma ya zama an karɓo ne daga mai kiyayewa eh kamar yadda muka sha faɗa shi abdobdu kashi biyu ne akwai abdobdu sadri shi ne wanda duk abin da ya ji zai haddace shi a zuciyarsa kuma kiyayewa mai kyau lokacin da ake bukatan abin kuma zai bayar da shi yadda ya ji shi eh sannan akwai babdul kitab ko babdul kitaba shi ba hadda cewa yake ba amma Allah ya masa baiwar rubutu duk abin da ya ji yana iya rubuta shi kuma yadda ya ji shi bayan ya rubuta kuma zai tsare wannan littafi ɗin ta yadda ba zai aje shi inda wani zai ɗauka kila ya canza masa wani abu ko ya goge masa wani abu da sauransu ba da akwai waɗanda suka samu wannan matsala cikin magabata suka samu wasu suka dinga yi musu kutse a cikin littattafai suna shigar musu da wasu hadisai waɗanda su ba su karɓi waɗannan hadisai daga malamansu ba to saboda haka mutum ko da har da kiyayewa yake ta littafi to sharaɗi ne ya zamo yana kula da littafin ba mai masa kutse ko 'ya'yansa ko matansa da sauransu kadi uddila wanda kuma an riga an malamai sun hukunci kan cewa shi adali ne to wannan su ne sharuɗan da malam ya ambata sharaɗi na farko ittisalus sanadi hadisi wajibi ne ya zama mutasilul isnad na biyu kuma ya zama su marwaita ɗin nan kowannensa yana da hadda mai kyau baya da su ulhibzi sannan na hudu ko na uku shine a samu zaman sa'adili wato ya zama cikakken adali kenan idan an ce adali shi kuma wanda yake nisanta alkaba'ir baya dawama akan aikata duk wani zunubi wanda yake babba ne wanda bai kai shirka ba ba za ka gan shi ya yi ƙarya yau kuma gobe ka gan shi ya sake yin wata ƙarya jibi ka sake ganin shi ya kuntuma wata ƙarya to wannan ba adali ba ne ba a karɓar riwayarsa shine mai tufatul hukam yake cewa wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi as-saghaira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi muru'ati al-insani ya ce adali shine wanda yake nisantar manya-manyan zunubai gaba daya duk wani zunubi wanda yake kabira bai aikata shi in ma tsautsayi ya ya aikata to ba zai dawama kan aikata shi ba nan take zai tuba taubatar da su hakun ba zai ƙara aikata shi ba ƙananan zunubai kuma galibinsu baya aikatawa e waɗanda ba su kai kabira ba sannan na uku duk abin da yake taɓa mutunci ga al'adar mutanen da yake rayuwa cikinsu kuma bai aikata shi ko da halal ne inda yana taɓa mutunci eh kawai misalin me kenan hmm? ko cin abinci a kasuwa ko rashin sa hula eh musamman yin ustazo ne eh ko sayya ƙananan kaya haka a sa bel a tsuke eh a samu fesin kaf a sa eh to kaga wannan da an ganka abinda za a ɗauka na farko dai ba a yi makallon ustazu don ko masallaci aka zo an haga wani da gemu da hula ba a ci ya shiga ba musalla kaga kenan wannan abin ya kadahu fi murwatil insan to wannan shine adali fa eh shine adali wanda ake magana a kansa eh ba ana nufin shi bai laifi kwata-kwata ba abinda ake nufi duk abin da yake kabira ne to bai da wama yana yin sa zai iya aikata wani lokaci amma za ka ga ya tuba kuma har abada ba zai ƙara aikata wannan abin ba to nan malam bai ambaci a wal illa ba a wanda su ne za su zama sharuɗan guda biyar kamar yadda mai albaikuniya ya faɗa awwalu has-sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqali to sune in ka hada su sai su baka biyar kenan eh to wannan sune sharuɗa na karɓar hadisi wanda yake sahihi da malam ya ambata eh wannan raddi ne su ga alhanafiya in dai hadisi ya tabbata wanda ya karɓo shi ya ruwaice shi amintacce ne an addala shi kadi uddila malamai sun gama hukunci cewa adili ne to koda ba mutawatiri ba ne koda abin da yake magana ya shafi mata ummu bihil balwa za a karba koda an samu wani daga cikin magabata ya suke shi sukar da ba ta jarhi ba za a karbe shi a aiki da shi eh to wannan da raddi ne ga su alhanafiya sai ce wal aslu in kazzaba far'ahu qadah falhanafi hadisu ayyuma wadah to anan daga cikin su abinda alhanafiya suke fada in ba ku manta ba a daga cikin illar da suke kawowa na rashin aiki da hadisi ko da sahihi ne sharaɗi kada ya zamo wanda ya ruwaici hadisin ya khalafa masa ko kuma ya zan yayi suka gare shi eh ko kuma ya zama wani babba daga cikin magabata yayi suka akan hadisi to suka koda ba ta jarhi ta ba a wurin su kila kawai yana kallon abin ya saba makiyasi ne to su suna cewa a kyale wannan hadisi shi yasa zaka ga da yawa mafi yawancin hadisai ba sa aiki da shi yasa ake kiran su da ashabul ra'ayi eh wani ya daga cikin dalili yanzu karamin misali kamar hadisin da ya zo fi sahih bukhari wa muslim wanda yake magana akan kissan nan ta huwayyisa da wannan muhayyisa da aka kashe musu dan uwa sai suka tuhumi wasu daga cikin yahudawa sai suka kawo kara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce an kashe muna dan uwa amma da wane da wane daga cikin yahudu su muke tuhuma ina shaida kuma ba shaida sai annabi ya ce to yanzu za ku yi za a ba ku rantsuwa hamsin a matsayin in kun rantse sannan su ma za su yi tasu rantsuwa sai ku cancanci haƙƙin ɗan uwanku to anan sai malamai suka yi saɓani shi tsakanin almudda'a almudda'i da almudda'a alaihi a irin wannan misali da ake buƙatar a yi rantsuwa to waye zai fara rantsuwa shi zahirin hadisi almudda'i wanda ya kai ƙara in bai da shaida to shi zai fara rantsuwa idan ya gama rantsuwa sannan almudda alaihi shi kuma sai ya rantsi to shi yasa al'imamu malik da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad suka tafi akan zahirin wannan hadisi su alhanafiya da suka zo sai suka saba suka ce a'a wannan hadisi akwai illoli guda biyu a kansa hadisi ba mutabakun alaihi illa ta farko suka ce ya saba makiyarci abinda a kiyasi almudda'a alaihi shi yake fara rantsuwa wanda ake tuhuma sai rantse shi ba shi bane in ya gama sannan almudda'i wanda ya kawo shi kara shi kuma sai shi rantse wanda shi da kiyasi shi kuma zahirin wancan hadisin wanda ya kawo kara shi ne zai ne zai fara rantsuwa to sai suka ce saboda haka wannan dalili kenan sannan dalili na biyu an ruwaito cewa amru bin sha'aibin ya soke wannan hadisi eh to shi yasa su a mazhabin su almudda'a alaihi shi yake fara rantsuwa sannan almudda'i ya rantsi eh to irin wannan shine to sai malamai suka ba su amsa cewa to ai a duk sanda nasu ya tabbata to ba wani zancen kiyasi kuma eh la bajala lil ra'ayi fi muqabalatin nas in nasi ya zo kan tabbatar da wani abu ko da ya saba ma kiyasi to aji kiyasi ya kai abi nasi saboda nasi ma'asumun ne eh kuskure bai shigansa eh kuskure bai shiga cikin zancen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kiyasi kuma ra'ayi ne na malamai na wata ƙa'ida sannan na biyu shi amru bin sha'aibin suka da ya mahadisin a ba ya soke shi ba ne saboda jarraha wani rawi daga cikin marwaita kawai shi ma abin da ya fahimta ya saba makiyasi sannan malamai suka ce ma babu, ingan, babu isnadi ingantacce ma zuwa gare shi to shi yasa sai malamai suka ce ra'ayin alhanafiya a nan akwai rauni a kansa to shi ne mala ya ce wal aslu duk sanda aka samu tushe abinda yake nufi da tushe ko al'asulu ana yana nufin malami wanda ya faɗi magana mazdarin magana in kazzaba far'ahu duk lokacin da ya ƙaryata reshe reshensa abinda yake nufi da reshensa shine ɗalibinsa eh malami ya ƙaryata ɗalibinsa akan wata magana da shi ɗalibin ya ce malamin ya faɗa da aka zo aka binciki malami ya ce a ƙarya yake ya yi min ƙarya eh to mala yace qada to wannan suka ne ga riwaya wanda ka hana a karbe ta eh tunda asalin mai maganar eh ya ƙaryata wanda ya nakaltu magana daga gare shi ko ba haka ba eh to amma wannan suka ce in har ya sarraha cewa ƙarya yake ya ƙaryata shi to ko da adili ne shi ɗalibin to malamai suka ce a iya wannan maganar to a kyale maganar tashi sauran maganganu kuma waɗanda ba su shafi wannan riwaya ba sai a karɓa tunda asalinsa adili ne nan kuma tunda malaminsa ya jarraha shi shi kenan don mafi munin jarhi malamai suka ce iyayenka su jarraha ka ko malaminka eh to wannan ba a matsaya a nemi shaida da sun ce kai mutumin banza ne shi kenan ba wanda zai zo kuma ya tausikinka kuma a yadda da shi babu sai dai in dalili ya sarraha cewa ga dalilin da yasa ya faɗi wannan magana eh saboda shi malami ya fi kowa sanin ɗalibinsa falhanafi to ai ƙala ashabul hanafi akwai ashabu ƙaddara mudafin a wurin ƙala ashabul hanafi sai ma'abuta mazahabin al'imamu abu hanifa suka ce hadisu ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idhin waliha fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun eh to wannan hadisi wanda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba da labari cewa annabi ya faɗa duk matar da ta auri wani ba tare da izinin waliyanta ba to auren taɓatacce ne auren taɓatacce ne eh to sai su alhanafiya dama wannan yana daga cikin dalilan sauran malamai dangane da cewa waliyi wajen aure a ɓangaren mace rukuni ne dole ne mace ba za ta yi aure ba sai da waliyinta sai da izininsa jimhuru na malamai abinda suka tafi a kansa kenan amma su alhanafiya suka ce a'a to lokacin da aka kawo musu wannan hadisin sai suka soki wannan hadisin suka soke shi to shine sukar da suka yi masa sai suka ce wa baha inda Sulaimana an zuhuri ai hadisin ya bayyana ne wa baha ai zahara ya bayyana ne ma'ana ya fito ne inda Sulaiman a wurin wani rawi da ake kira Sulaimanu ibn Musa al'umawi ad-Dimashqi babban malami ne kuma faqihi ne a Sham eh a zamaninsa kusan ba kamar sa ilimi an gani? to shi ya karbi hadisin daga malaminsa Muhammad ibn Muslim az-Zuhri shi kuma daga Urwa Urwa shi kuma daga Aisha haka isnadin yake to daga kan shi Sulaiman ibn Musa sai ɗalibinsa ya rawaici hadisin shi kuma ibn Jurayjin an gani yawwa shi kuma sai ya karbi hadisin daga shi Sulaiman din a matsayin cewa suleiman ɗin ya shi kuma ya gaya masa cewa ya karɓe shi ne daga malaminsa a zuhuri to wannan shine isnadin hadisin to su alhanafiya da suka zo da suka tashi suka hadisin sai suka ce an karahu anhu eh ai shi ibnu shahabin ya yi inkarin wannan hadisi anhu cewa wai an karɓe shi ne daga wurinsa an ce wata rada shi ibnu jurejin wanda ya ji hadisin daga suleiman to sai ya haɗu da ibnu shihabin zuhuri sai bujiro musu da wannan hadisi ya ce ya ji suleiman ya ce ya karɓe shi ne daga wurinka sai cewa ni ban san wannan hadisin ba sai ce ba za wannan hadisin ba da lafazin la a arifuhu amma bai ce suleiman din makareci ba ne ko karya ya masa sai amfani da lafazin da la a arifuhu hakan ba ta faru tsakanina da shi ba ni kan ban gaya mai wannan hadisin ba don ban san hadisin ba ta wannan hanyar da ka abbata to shine bai zalmar wuyi ya yi masa inkari da wannan abin ruwaitowa din da su alhanafiya da suka soki hadisin da wannan maganar a hadisi ne tabbatacce su ba suna magana ne akan ba isnadi ba eh hadisi ne tabbatacce al'imamu ahmad ya ruwaice shi da al'imamu abu dawud da al'imamu turmizi da sauran malamai to jawabu na mu malikawa mala ya ce amsar da muka ba alhanafiya sai muka ce da su ai at-takdhiba lam yusarrih ai shi ibnu shihab bin zuhri bai sarraha cewa ƙarya ya masa ba cewa ya la arifu to daga nan sai malamai suka rabi lokacin da malami ya karyata ɗalibinsa to akan kalli labazin da ya amfani da shi in cewa ya ƙarya yi to anan za a kyale riwayat amma in ya ce a'a ban san hadisin ba eh ko kuma ka ba na tunanin ni na gaya masa kila dai wajen wani ne an gane ya nuna musun abun amma kuma ba ta hanyar karyatawa ba to anan malamai suka ce za a karba me dalili suka ce saboda yana yiwuwa mantawa yi Eh, ya karantar da hadisin ga ɗalibinsa amma ya mamanta da ya koya masa wannan hadisin wannan ba wani sabon abu ba ne daga cikin malamai a da aka samu da haka Eh, sun ruwaici hadisai kuma suka zo daga baya aka zo musu da hadisan suka ce ba su san su ba to shi yasa addara alƙotoni ya rubuta risala eh, wani ɗan juzu'i haka sunansa man haddasa wa nasiya sunayen malaman da suka ba da labarin wani sashe na hadisai kuma suka manta hadisan daga baya Eh, to daga wannan kaga ashe mutum na iya karantar da abu eh malam gajiya ta yi ma yawa Eh, cike yare yake kuma eh to wannan kenan saboda haka amsar da su malikawa malikiya suka ba ga alhanafiya kenan eh sannan na suka ƙara da cewa ai su malikiya famarawa mu'addalun ba mu'addilun ba mu'addalun duk hadisin da adili ya ruwaita to lam yuqdah ba za a soke shi da irin wannan magana ba ta cewa la a arifu eh sai dai in ce waye ƙarya yake min eh to in yace ƙarya yake min to wannan kan suka ne to ko da adili ne malamai suka ce wannan hadisin a bar masa kayansa a haƙura da shi to sai mala ya ce wa marrawa ziyadatan wa khalafa jama'atan ruddat wa illa ullifa to sai mas'ala ta biyu kuma shine ziyadatu siqa hukuncinta yawwa abinda ake nufi shine lokacin da kamar ɗalibai guda hudu ko ruwatu guda hudu ko biyar suka ruwaici hadisi ɗaya daga cikinsu sai ya zo da ƙari da ƙarin wani abu wanda su rugora ba su ambace shi ba e to wannan fuska biyu ne akwai sadda ƙarin zai zamo ya khalafa ma sauran rugowar ruwatu ɗin akwai sadda kuma zai zamo ba mu khalafa to shine malam zai bayani akan hukuncin ta mukhalafa ɗin da wadda ma ba a samu mukhalafa ba to shine yace duk wanda ya ruwaici wani ƙari wa khalafa jama'atan kuma ya saba ma wani adadi kamar misali wasu a babin misali wasu ruwaitu cewa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wuri kaza sai su ambaci sunan wurin kila su biyar haka ko su hudu to sai ɗaya daga cikinsu sai ya zo da ƙarin cewa ya je wannan wurin saman taguwa to kaga ambata saman taguwa ƙari ne akan cewa ya je wuri kaza eh kaga yana ya daukar sama abin hawa yana ya daukar da kafa eh yana ya daukar da kafa to shine malamai suka ce in an samu mukhalafa eh to yana za a samu mukhalafa kamar su ce su waɗanda suka fi yawa annabi ya je wuri kaza da kafa shi kuma da ya tashi sai ya zo da nashi ƙari annabi ya zo wuri kaza saman taguwa to kaga an samu mukhalafa don ba zai yi ka yi tafiya saman abin hawa ba kuma da kafa a lokaci ɗaya to kaga mukhalafa kenan to irin wannan ruddat shi wancan da ya zo da waccan ziyada sai bar masa ziyadarsa tun da ya khalafa ma jama'a kuma waɗanda suke amintattu wa'illa in kuma ba a samu mukhalafa ba, kamar ba mukhalafa, kila cewa kawai suka yi annabi ya je gu kaza, sai suka yi shiru, ba su ambaci siffar yadda ya zo wurin ba, shi kuma da ya tashi sai zo da ƙarin cewa ya zo da ƙafa ko saman abin hawa. E, to kaga wannan ba mukhalafa, bai saba musu ba. E, tayi su iya abin da suka sani ya je wurin. ko kuma a saman taguwan ne kawai dai ba su faɗe shi ba ne saboda wani dalili to a nan ullifa sai a haɗa maganarsa da ta sauran ragowar jama'a ɗin sai a aiki da su gaba ɗaya sai a ɗauka cewa ya zo wurin kuma sama abin hawa tun da babu mi babu mukhalafa ko to sai ba lai bamu misali inda an ka samu irin wannan matsala su alhanafiya sun ce a a yi watsi da ita kawai mutulakan tun da ya saba shi kenan ya za a yi kai kadai ko da kai siƙa ne tunda su ma waɗannan siƙatu ne sun fi ka yawa kuma ka saba musu to akwai yiwuwar wahabi ka samu akwai yiwuwar mantuwa kai akwai haka dai suka yi ta kaddara abubuwa suka ce to ko akwai mukhalafa ko ba mukhalafa a kyale masa to amma ra'ayinsu yana da rauni eh ra'ayinsu yana da yana da rauni saboda haka malamai suka bar masa suka bar musu riwayarsu ko ra'ayinsu. To sai hadisu fi ma sakati sama'u al'ushuru, eh, hadisu Abdullahi ɗan Umar, wanda hadisi ne tabbatacce, an gani? Yana da alfaz da kuma wasu daga cikin ma sahabbai sun ruwaita. Eh, to, shi wannan hadisi a fi ma saƙatis sama ma'ana duk abin da sama ta shayar da shi ruwa na abincin noma to al'ushuru sai a ainihin in an girbo sai a kasa shi kashi goma sai a bada kashi daya tare shi ne na mai noma to sai zo da wata ziyada shi hadisin shi ne mala ya ce biƙai da hamsin ausikin yuja'u daga cikin wasu marwaita sai suka zo da ƙarin ƙaidin cewa a fa abincin nan fa sai in ya kai ausuki biyar suka ambaci nisabi an gane ita waccan hanya bata ambaci nisabi ba cewa aka yi kawai fi ma sakati sama'u al'ushu to sai wasu ruwayen suka zo da ƙarin cewa iza balaga eh hamsata ausuki in ya kai ausuki suki biyar to mafi yawan waɗanda suka royaci hadisin ba su zo da wannan ƙarin ba an gani jama'a minhum ba su zo da wannan ƙari ba kawai iya abu da suka taƙaita da shi fi ba su ƙatis sama wa al'ushuru to sai wasu suka zo da wancan ƙarin su alhanafiya sai suka ce ba za su karɓe shi ba an gani saboda suka ce ziyaratu siƙa ce karku manta su ka'ida su in dai ka zo da ƙarin wani abu to za su bar ma kayanka sai su rike asali saboda sun ce shi na siƙa ɗin mashkukun fihi amma na jama'a babu kwakwato a kansa mutayakkalin ne shi akwai yaƙini a kansa eh to wannan kenan a haka sai suka ce in mutum ya yi noma ta hanyar ruwan sama ya shayar da wannan abincin to su babu nisabi a wurinsu an gane in kwano biyar ka samu sai ka yadda zakka sai ka kasashe kashi goma ka bayar eh tunda sun ce an ce fi ma eh ma dinnan mausula ce ta game duk ko menene mai yawa ko wanda baya da yawa eh to a mazhabul hanafiya haka abin yake eh to su kuma sauran jumhuru na malamai kamar su malikiya shafi'iyya alhambaliya da sauran mafi yawan sauran maluma sai suka ce a sharaɗi sai ya kai ausuki biyar din ausuki biyar shine mudu sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku ba mudu ba sa'i ɗari uku shine ausuki biyar to in ka yi noma na damana in bai kai sa'i ɗari uku ba ba ya da zakka a wurin jumhurul ulama ta farilla amma kana iya yi ta nafila in ka ga dama in kuma kana bin mazhabul hanafiya eh to kaga sai ka fitar sai ka fitar ko eh yanzu haka hita kuma ka dawo kuma kana tambaya
ina nan hankali yana nan ga karatu to mi muke magana ko da ka hita ana magana a kan a abinda muka faɗa ƙarshe abinda ka faɗa ka shi Mm, za ka yi idan mutum na bin hanafiya mm, to sai ba abin da ya sai fitar da zakka mm. sai me a to kaga rabi ka ji ka ji rabin ka ji ba abi ba ka ji ba abi ba
malamin abin da ake bata ta yi ba mu gama ba ka bari in mun gama matsala zai ka yi tambaya eh mai yiwa cikin bayana akwai amsarka wal hanafi to su ashabul hanafi eh almajira al-imam abu hanifa suka ce ziyadatun muriba ai waccan ziyada da ta zo da kaidan ambaton ausuki biyar ziyada ce mai eh, kwankwanto mai sa shakka eh yawa kamar yadda muka faɗa eh suna cewa ziyaratu siqa mashkuka to kuma an ce a da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka to jawabu na amsa mu mu malikawa sai muka ce da su ai ma khalafat to ai ziyada bata saba ba eh riwayar sauran jama'a ba eh ƙari kawai aka samu ba kowane ƙari yake zama mukhalafa ba eh ba kowane ba tun da kawai ah, shi fi masa ƙatis sama wa al'ushuru to kaga iya abin da za ka bayar shi ne aka ambata ba zancen nisabi turuwa da ta zo ta ce kuma a'a abin sai ya kai nisabi to wannan kaga ziyada ce ta kuma ziyada akwai wani nau'i na ilimi a ciki saboda haka ana karba ba za a ce a a yi watsi da ita ba tun da ba mukhalafa eh ya akwai mukhalafa to wannan an goya musu ma alhanafiya baya din cewa aji wannan wannan magana din to biya tambayar ka
wannan tambaya mm.
ina iya idan ilimin wani amfani ko da abin da inda yawan sama sun sha ya amfani da ayin ya ayyuhan lazina am ya ayyuhan lazina am an min tayyibati ma zakarakum wa mimma akhrajna lakum min al-ard
Mm. to faɗi dai abin da kake son ka faɗi. mun gane ayat abin da nake son in ce mutum zai yi aiki da ita kawai ko su biya shuka misali ya fitar da wani abu daga ciki ta yi wannan karatu
ba ni nan malam to to sai ka bi rakodin
ya eh ai mun faɗa ai mun faɗa ai shine ra'ayin alhanafiya mun faɗa ai Eh, ko hadisi ai abin da yake nuni ai a jumlarsa ta farko fi ma muka ce din suka ce ma din mausula ce ta shigar da komai inda ya sama ta shayar da shi ruwa shikenan to zaka bada al'ushuru shine abin da muka fara faɗa ka mai da mu baya a to to wannan ai yana cikin saba majalisin karatu eh ba daidai bane wa fardu matrukin awil kazzabi yuraddu mutlaqan bil irtiyabi fajal satal fajal satastirahati bi yanhadu ala suduri qadmaihi nanqudu والشافعي والشافعي من رواه خالد متروكه قلنا بغير وارد بغير بإضافة بني بغير وارد تو فرد متروك تو an gama magana akan ziyaratu sika sai kuma wato kadaituwar rawi a lokacin da ya zama maturuki eh a mun yi bayani akan maturukul hadis ko cikin nukhbatul fikar ko ba ai ba ko cikin misbahur rawi ne ha ina mun kai bayani to almuhimmu da yayi maturukul hadis shine malam wanda malamai suka yi ijma'i kan cewa a kyale maganarsa hmm? yawwa ko kuma kasirul gafala na'am ko ina mun yi maganarsa Eh, cikin nukuba mun yi cikin misbahun rawi ma mun yi ko kuma wanda yake kasirul gaflati wanda yana da yawan gafala yawo eh ashefu abdullahi ya faɗa eh to shine awil kazzabi ko kuma wanda malamai suka ce maƙaryaci ne ƙaryar tasa ma ta yi yawa mai yawan ƙarya ne yana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma mun yi bayani akan alwadda'un ko masu kirkiro hadisi ko yawa mun yi magana akan azzanadika gulatus sufiya da sauransu to waɗannan guda biyun da aka ambata dawa matrukul hadisi dawa alkazzab to yuraddu mutlaqan belarti yayi eh to suka suka yi riwaya kuma ba wanda yayi wannan riwaya sai su ko mai siffa irin tasu to za a yi raddin wannan magana wannan magana ba za a karbe ta ba eh mutlaqan abin da yake nufi a riwayar tasu tana nu tana magana ne kan abin da ya shafi mata ummu bihil balwa ko ko a'a an samu wani wanda ya soki abin ko ba a samu ba bilarti ya bi wannan ba shakka a kansa e tushe sa za mu ga ita riwayar su kaga ba a ma karfafarta e ana aka samu maturukul hadis ya ruwaici riwaya aka sake samun wani shi ma maturukul hadis ne aka sake samun wani na uku na hudu na biyar na goma amma kuma dukkaninsu sun yi tarayya wajen wannan sifa sai suka ruwaito magana ɗaya to yawansu bai da wani amfani eh ba zai karfafi juna ba saboda illar ta yi yawa eh kaga sabanin sayyul hibzi an ce shi in ya samu mutaba'a ne to ka gani wa in tubi'a to ka gani za a karba ko to sai malam ya ce to su anan sai su almalikiya da sauran ashafi'iyya dangane da abin nan kai da alhanafiya da almalikiya dangane da matsala ta jilsatul istiraha ko jilsatul istiraha to sai suka yi amfani wajen ƙin karɓar hadisin da ya zo da ita da wani hadisi wadda a cikin isnadinsa kuma akwai maturukul hadisi a ciki to sai su al a wannan a shafi'iyya da yake su mazhabu shafi'iyya sunna ce jirsatul istiraha shine matafiyarsu haka mazhabul hanabila shi ma duk da akwai riwaya biyu daga shi al-imamu ahmad din amma riwaya mafi inganci shine sunna ce a wurinsa to sai suka yi masu almalikiya da alhanafiya almalikiya da alhanafiya su ba su yi aiki da hadisin jarsatul istiraha ba amma kuma duka an yi ittifaki cewa ya tabbata an gani to gabace malam zai magana da kuma amsar da su malikawan suka bayar da su alhanafiya din suka baiwa ash-shafi'iyya to shine malam yace fajalsatul fajalsatastirahatin kaga zaman hutu da ake yi a sallah to nan kudu ga can ƙarshen baiti nan mun walwale wannan hadisin nata. Eh, biyan hadu da wata riwaya ta Abu Huraira yake cewa annabi sallallahu Alaihi wasallama kana yan hadu fi salati ala suduri kadamai. Annabi sallallahu Alaihi wasallama idan zai zabura cikin sallarsa zuwa ga raka'a kenan zuwa ga wata raka'a, to yakan tashi ne akan gefen ƙafafunsa. an gane ya tsuke na yawwa to siffar wanda zai miƙe daga sujuda ba tare da ya zauna ba ita ce siffarsa amma wanda shi sai ya jasa su istiraha to kaga ba daga sudurul kadamai kadamai zai tashi ba zai tashi ne daga baɗan jikinsa eh an gane to sai su malikiya suka ce da alhanafiya da almalikiya suka ce to da wannan hadisin ne sai muka warware wancan hadisin yawwa suka ce saboda a lafazinsa ya ce kana kana ita kuma tufidu daimuma eh wal istimrar an gane kenan haka annabi yake yi gaba ɗayan sallarsa to in haka ne kaga babu zancen jasatul istiraha eh, duk da al-Imam al-Bukhari ya ruwaice ta da sauran malamai ah, sai suka ce wannan shine abin da suka yi aiki da shi su al- al- al-Hanafiya da al-Malikiyya to bari mu ji amsar da da su a shafi'iya sun ka bashi a suka ba su don da su ake tattaunawa eh sai ce wa shafi'iyu shi kuma al'imamu shafi'i ko kuma mai bin mazhabarsa ƙala akwai ƙaddara ƙala wurin nan gaban wa shafi'iyu ya ce marrawahu ai wanda ya ruwaito wannan hadisin naku biyan hadu dinna ala suduri kadamaihi to ai shine Khalidu wani rawi da ake kira Khalid ibn Ilyas matrukuhu ai matrukul hadisi ne ai matrukul hadisi ne to kuma gashi can ka'ida ta ce wa fardu matrukin awil kazzabi yuraddu mutlaqan wanda da mu da ku an samu ittifaki akan haka da za ku zo kuma ku kore abin da ya tabbata ya inganta eh da riwaya wadda cikinta akwai rawi wanda yake maturuki ne wanda don malamai sun hadu akan cewa a kyale maganarsa shi khalidu din na ibnu ilyas to sai su malikiya suka ce kulna eh mun ji maganar ku ba ja khalid din nan tabbas matarukul hadisi ne kuma ita ma jalsatul istiraha din ta tabbata amma bai gairin waridu akwai wasu hanyoyi ba tasa kadai ba eh da kuma sura din ta zo ta hanyar abdullahi dan mas'ud ta hanyar abdullahi dan umar ah, a wannan da sauransu abdullahi dan abbas eh an ruwaito daga gare su in ka duba akwai asaro ɗinsu cikin al-musannaf na abubakar ibn abi shaiba wanda a ciki zaka ga su suna kore jalsatul istiraha to sai al-malikiya da al-hanafiya suka ce mu wannan ita ce madogaran mu ba riwaya Khalid ba ita ce madogaran mu eh ita ce madogaran mu to shi yasa zaka ga tun zamanin sahabbai an samu sabani a kanta ita jalsatul istiraha an samu wasu sahabbai suna abin nan wasu kuma ba sa yi ta kamar shi abdullahi dan mas'ud abdullahi ibn abbasin abdullahi dan umar an gane su suna inkarin jasatul istiraha to shine madogaran su malikiya din abinda suka dogara da shi kenan ba wai hujjar su wannan magana ba da su a shafi'iyya suke son su yi musu inkari a kanta eh to daga wannan sai malamai suka kasu gida uku a kanta ita jasatul istiraha waɗanda suka ce sunna ce mutulakan kuma shi a shafi'i da waɗanda suka bi tafarki irin nasa da kuma riwaya mafi inganci daga al'imam ahmad wasu kuma suka ce a'a ba za a karɓe ta ba mutulakan su ne almalikiya su gaba ɗayansu an gane na farko-farkon na in ba wasu daga baya-baya ba su abinda suka tafi a kansa kenan eh amma an samu wasu daga baya-baya cikin malikiya din sun tabbatar da sun tabbatar da ita eh ko misalikud dalala ka samu sharhur risala to zaka ga ya ambaci jalsatul istiraha kuma ya ce sunna ce eh to haka su ma al-hanafiya su ma sun tafi kan cewa ba za a yi ta ba mutlaqan to akwai na tsakiya su waɗanda sun raba kafa kusan jagoran su shine al'izzu ibn abdussalam yana da littafi na fatawa fatawa al'izzi ibn abdussalam to a cikin an tambaye shi akan jasatul istiraha ce to babu shakka hadisi ya tabbata amma kuma an samu da wasu sahabbai kuma sun kore ta sai ce to kawai in mutum na da bukata da ita yi bukata ko ta rashin lafiya ko kuma ta gajiya eh amma in ba bukata kare ne eh sai ce domin zama akwai alamun cewa annabi ya yi shi ne saboda lihajatin saboda wata bukata eh saboda ruwayar kamar wadda ta zo fi sayil bukhari ta shi maliku ɗin ibn al-huwairis wanda kaga ƙarshe-ƙarshe ne ya zo a madina suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi 'yan kwanaki yawwa to ta hanyar sa an samu wannan riwaya ɗin ce to akwai alamun cewa ma ƙarshen rayuwarsa ne ma ya yi wannan zaman eh an gane? to abinda suka tafi a kai kenan to wannan shine dalilan dalilan kowa eh to amma abin da yafi a korewar wayancan sahabban tana nan shi ma hadisin jalsatul istiraha din yana nan korewan shi ke nuni ai ba wajibi bace da yanda an samu su ma sun tabbatar ba a samu mukhalafa ba to dole duk wanda ya zo sallah sai ya zama hutu eh kenan wannan yana nuni a ko da a misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta to akwai fuskoki kuma na wasu sallolin da kuma bai yi ta ba kenan wani lokacin ka yi wani lokacin kuma ba sai ka yi ba Eh, shi yasa don malamai hatta su a shafi'iyya din ba wanda ya ce farilla ce ko wajiba wasu ce sunna ce musahabba mafi yawan su abin da suke faɗa kenan Eh, to kana iya yi wani lokacin wani lokacin kuma eh ba sai kaya ba kaga sai ya zama kowanne kayi mai shi kenan a baka ce kullum jasatul istiraha za ka yi to kaga babu mi yauwa kamar fahimta shi a shekul albani shi ya kusan shi alfaz ɗinsa suna nuni kan cewa kamar yana ganin wajibi ce to amma kamar littafin sa tamamul minna fit ta'liqi ala fiqh sunna eh to amma kuma kawai dai zafi ne na kishin sunna eh da kuma martani ga shi sayyid sabiq kan wata magana da ya yi mara kyau akan hadisin to wannan ya ja shi sai wasu maganganu masu zafi wanda kai kace dai ya ce wajibi ce dole a kula da ita to waɗanda ba su fahimta ba in sun karanta wannan sai kaga sai su ɗauka kamar ya tafi kan cewa wajibi ce eh sai haga asuba azhar la'asar magriba isha kowace sallah zaman hutu suke wani masallacin ma har rigima aiki to duk wannan jahilci ne eh duk jahilci ne eh ai wurare da yawa ko wurare da yawa sokoto na san an yi ta rigima kan irin akwai limamin da an ka cire kanta su sun ce bari ya ce shi ba zai bari ba eh sunna ce saboda haka abin to shi karan kansa a shekul albani a littafinsa fatawal imarat a ciki an tambaye shi kan mutumin da ya bi limami limamin baya jasatul istiraha shi kuma mamu yana yi to ya za a yi sai shi a shekul albani ya ce to abin da ya fi kyau nan ya bi liman kai ya yi zaman hutun saboda inna ma ja'ila imamu bai saboda bin liman wajibi ne shi kuma zaman kenan shi ke nuna maka waccan magana da ya yi cikin tamamul minna kakka rudu da ita kakka rudu da ita eh to wadda shi ne to shi yasa malami yana da kyau ka bibiye maganganunsa gaba ɗaya to mafi yawan waɗanda za ka ga kowace sallah suna yi to wannan ne suka dogara da shi da kuma bayanin da ya yi kan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama ka annaka taraha min takbiri ila taslimi ka annaka taraha eh kuma ya kawo ta to ka ganin in baka san shi a shekul albani baka san ragowar maganganunsa ba kaga can fatawa an kai masa an gani da akwai bambanci tsakanin fatawa da karatu ko wani abu to abin da ya yi cikin sifatu salati da tamamul minna wannan karatu ne ba fatawa ba ne to kaga sai mutum ya ɗauka kamar ai dole dole sai a yi eh to ba haka abin yake ba saboda in ka ce kullum sai ka yi kowace sallah dole sai ka yi to lisanul hal ka ɗauke ta wajibi eh kuma wannan bid'a ne mai da sunna wajibi bid'a ne mai da wajibi sunna shi ma bid'a ne kowane ka bar shi a mahallinsa to Allah ta'ala alam ina ganin ne ya kamata mu takaita eh subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh